والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعساك حدوى وانا مسلاتي na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna dake bakin kasuwa garin Dambam dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan yau muna 11 ga wata shekara 1446 wanda ya zo daidai da 11 ga watan uku shekara 2025 karatunmu na jiya mun tsaya suratu al'an'am aya ta saba'in da uku aya ta saba'in da uku saba'in da uku a suratul an'am sura ce da take karantar da mu bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ta hanyar kawo dalilai daban-daban da ke nuna Allah shi kaɗai za a bauta masa addinin musulunci addini ne na tauhidi na ta Allah ba tare da an yi shirka da shi ba a insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta 74 wanda tana ba mu wani misali na tauhidi da nuna cewa duk abin da ake bauta kuma bayan Allah bai cancanci a bauta masa ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin babanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ce wa iz qala Ibrahimu li abihi azara
na'am billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha إني أراك وقومك في ضلال مبين نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa izkala ka kuma tuna ya kai annabi Muhammad ko ka tunatar da su lokacin da annabi Ibrahim ya ce mababansa azara a tattakizu asunaman aliha yanzu za ka riƙi gumaka a matsayin abin bauta inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ina ganin ka da kai da jama'arka kuna cikin bata bayyananne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawa da suka tsaya suka yi da'awa zuwa ga tauhidi a bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzansa da ya tunatar da larabawa wato gwagwarmayar annabi Ibrahim domin larabawa suna nasabta kansu zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suna cewa su zuriyar annabi Ibrahim ne suna cewa addininsu addinin annabi Ibrahim ne to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a manzansa ka faɗa musu to ga yadda addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tarar da mutanensa da babansa akan bautar gumaka ya zo yi ta musu wa'azi wanda a cikin alkur'ani za mu ga shi ne mutumin da ya fito ya yi magana a iyayensa ko a babansa ya masa wa'azi sauran annabawa za a faɗi gwagwarmayarsu amma ba a faɗi gwagwarmayarsu da iyayensu ba amma annabi ibrahim alaihi salatu wasalam an yi bayanin gwagwarmayarsa da babansa la'alla ko mu ce annabawan ba su tarar da iyayensu ba zaje ba ko kuma a sun tarar da su alkur'ani bai ba mu labarin yadda suka yi da iyayensu ba wallahu ta'ala alam amma shi annabi ibrahim ya samu mahaifinsa ya masa wa'azi bayan ya masa wa'azi ya yi wa'azi a jama'ar sama babansa dai kamar kace wani babban mutum ne yana da jagoranci wasu malaman tarihi suka ce aikinsa shine sassakan gumaka wato yana da matsayi kenan a cikin ƙabilarsu har ya kai matsayin da shi yake sassakan gumaka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya masa wa'azi akan abin da ya shafi bautar gunki a sunan babansa azam wasu daga cikin malamai sun yi ta maganganu game da meye asalin sunansa a ce sunan babansa ba azar ba ne laƙabi ne domin dai alƙur'ani abin da ya faɗa mana azara haka ne ko to sai mu ɗauke shi a matsayin azara ɗin neman wai me sunansa mu bar abin da alƙur'ani ya faɗa wato sa kai aiki ne da ɗaura nauyi da ba a ɗaura mana nauyinsa ba kawai sunan babansa azara mutum ya kasance mai ƙoƙarin wa'azantar da mutane na kusa da shi musamman ba wadda ka fi so ka fi ƙauna fiye da iyayenka idan ka fahimci gaskiya ka faɗa musu gaskiya amma bilikufi wa adabi cikin tsanaki da ladabi ba cikin nuna rasar kunya da zafin kai ba za ka kira iyayenka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kira mahaifinsa dukiran da yake masa cewa ke ya abati ya kai babana ya abati ya abati ya abati sannan alkur'ani ma da ya tashi sai ce abihi babansa wannan yana nuna mana darajar iyaye dole a ba su matsayinsu na iyaye ko da an saba da su a aƙida aƙidarka daban aƙidarsu daban amma iyaye iyaye ne mun fahimci wannan ko dole a darajar sasu a ba su matsayinsu na iyaye a ya yayi inkari a mahaifinsa game da bautar gumaka har ma yazo ya bayyana cewa hakan din fa bata ne batan ma kuma bayyanan ne ubangiji ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard
wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna minal mukinin na'am ubangiji ya ce wa kazalika nuri ibrahima kamar haka ne muka nuna ma annabi ibrahim nuri fi'ili ne madi na ara eh fi'ili mudari amma ma'anahu madi yana nuna ma'anan madi wai wa kadhalika araina kamar haka ne muka nuna ma annabi ibrahim malakutas samawati wal ard mulkin Allah a sama da kuma ƙasa wali yakuna minal muqinin dan ya kasance cikin mutane waɗanda ba su da shakku Allah ya nuna ma annabi ibrahim mulki na Allah dalilai na mulkin Allah a sama da kuma dalilai na mulkin Allah a ƙasa nan ma malamai sun tattauna a kai daga cikin maganganun da suka faɗa suka ce an nuna masa tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai babu abin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bai gani ba ya ga komai da komai suka ce wannan shine malakutar samawati wal ard Allah ya nuna masa ƙasa tun daga yanda yake har ƙasan bakwai ya ga komai da komai Allah ya nuna masa ya ga girman Allah ya tabbatar da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne mai mulki wallahu ta'ala ala to mun nuna ma annabi ibrahim dalilai da ke nuna girman mulkin Allah a sama da ƙasa don ya kasance cikin mutane masu yaƙini daga cikin dalilan da Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ke nuna girman mulkin Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa yadda ake tada matattu ya nuna masa yadda ake tada matattu wannan yana nuna ƙudirar Allah maɗaukakin sarki wa iz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalan tu'min qala bala walakin liyaqma inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam annallaha azizun hakim wannan kudura ce da iko ta Allah madaukakin sarki Allah ya nuna mu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda ya sa ya kamo tsuntsaye guda hudu daban-daban ya yanka su ya fige su ya cakuɗa gashin ya cakuɗa naman kuma ya ambaci sunansu suka tashi suka dawo yadda suke sai ya fahimci cewa e in an mutu ana tada mutane yanzu ya samu yaƙini tabbas sosai a cikin zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki na tada matattu idan sun mutu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da irin waɗannan ayoyi ya zama mai yaƙini mai tabbatarwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai daga cikin ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa a ya ilmantu da su ya fahimta har ya zo yana kafa hujja a mutanensa yana jayayya da su yana musu wa'azi da hikima da dabara Allah maɗaukakin sarki ce falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba فلما جن عليه الليل رأى كوكبا نعم.
قال هذا ربي مهم.
فلما أفل قال لا أحب الآفلين na'am falamma janna alaihi lailu da dare yayi duhu idan aka ce janna ana nufin duhu domin aljim wan nun idan suka haɗu kalma ce da ke nuna ma'ana at-tasattur uyan abu shi yasa aka kira sunan jinnu aljani da aljani saboda a ɓoye yake aljannatu an kira sunanta da suna aljanna saboda tana ɓoye junna garkuwa tana ɓoye mutum ta suturta mutum daga hatsari sai aka kira ta junna mun gane ko a janna alaihin lailu da dare ya yi duhu shine ma'anansa wato ya suturta abubuwa ra'a kaukaban sai ya ga tauraro nan ma an faɗi tauraron wasu suka ce zahara wasu suka ce a wata tauraruwa ce daban kawai dai annabi ibrahim ya ga tauraro da ya ga tauraro sai yake tambayar mutanensa ya nuna tauraron ya ce haza rabbi haza rabbi wasu suka ce lokacin annabi ibrahim yana yaro ne duk da cewa wannan tafsirin an rinjayar da shi wato an rinjayi wannan tafsiri din a ba shi ne sahihin tafsiri ba annabi ibrahim ya faɗi wannan ba yana yaro ba ne ba wai bai san menene abin bauta ba ya san allah shi kaɗai ne abin bauta ma'ana haza rabbi shi ne a haza an saka alif kenan akwai alif ta istifham larabawa sukan wato cire kalman tambaya wani lokacin sai su yi tambayar haka ba tare da sun sa hamzatul istifham ba kamar yadda ya zo a wannan aya haza rabbi wannan shine ubangiji na tambaya ce ya musu istifham inkari domin ya musu inkarin cewa ba shine ubangiji ba kuma domin ya tabbatar musu da hujja a kansu cewa wannan ba shine ubangiji ba abinda za su faɗa shine za su ce eh ubangijinka ne shine ubangiji wannan shine amsar su to daga baya zai kama su ya kafa su da hujja ya kama su da hujja falamma afala da tauraron nan ya bace qala la uhibbul afili sai ce bana son masu bacewa ya za a yi a ce ubangiji yanzu ka ganshi an jima baka ganshi ba sai ka ganshi ka bauta masa in baka ganshi ba za ka bauta masa ba mun gane ko idan bukata ta taso min lokacin da baya nan ya zan yi sai san da ya bullo tukunna na isar da bukatuna ai ubangiji ka a koyaushe sai ka roƙe shi ya biya ma bukatunka haka ne ko kun ga ya rada musu guduma ya kama su da hujja cewa bai kamata ubangijin da yake fitowa yake buya ba shi za a bauta masa sai sanda ya bullo za a bauta masa sanda bai bullo ba za a bauta masa ba idan bukata ta kama ka yaya za ka yi idan baya nan sanda bai bullo din ba wannan sai ya zamana ba su da wata hujja da za su sake kama annabi ibrahim da ita su tabbatar masa da cewa ai shi ubangiji ne ubangiji subhanahu wata'ala yana nan a kowane lokaci hayyun la yamut rayayye ne baya mutuwa sai aka sake samun wani lokaci Allah ce falamma ra alqamara bazighan qala hadha rabbi na'am فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين na'am ubangiji yace falamma ra alqamara da dare yayi sai ya kalli wata farin wata bazighan yana kullowa ai bi ma'ana qali'an yana kullowa da ya kullo qala sai ya ce hadha rabbi wannan shine ubangijin nawa ya tambayi jama'arsa qala falamma afala da farun wata ya bace aka neme shi aka rasa qala sai ya ce la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhali idan ubangiji na bai shiryar da ni ba bai nuna min hanya ba zan kasance cikin mutane batattu wannan bai sake maimaita musu cewa la uhibbul ashilin ba domin ya kafa musu hujja a baya ko cewa baya son masu bacewa to shi ma wannan wata da ya fito ana bauta masa shi ma yana bacewa za a neme shi a rasa wani lokacin to tunda ku za a neme shi a rasa wani lokacin to bai kamata a bauta masa ba sai ya dawo sai yake nuna musu cewa ana neman shirya ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la'illam ya hadini rabbi in har Ubangiji na bai shirya da ni ba la'akunan na minal ƙaumi zali to zan kasance cikin mutane batattu kamar mutum ya yi rantsuwa da abu ya ce idan abu kaza ba gaskiya ba ne ya kasance kaza to haka annabi ibrahim ya nuna musu shirya daga Allah subhanahu wa ta'ala ake samunta sai abu na uku da ya faru sai ya kafa musu dalili da rana cewa ba abin bauta ba ce.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر نعم فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
إني وجهت إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نعم ubangiji subhanahu wataala ce falamma ra'a shamsa da kuma ya ga rana bazighatan ga tanan tana fitowa tana kullowa qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na hadha akbar kai ai wannan ya fi wancan ɗin ma girma wato sai ya bi su a yadda suke biyuwa haza akbar wannan ya fi wancan ma girma falamma afalat ana nan ana nan rana sai ta faɗi ƙala sai ce ya ƙaumi ya ku mutane na wannan fa abin da ake fa na ɓata bai dace ba inni bari ummin ma tushriku ni ba ni ba abin da kuke shirka da shi duk waɗannan abubuwa da kuke shirka ban yadda da su ba ban yi imani da su ba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo ya tarar da al'ummarsa akan irin wannan yanayi na bautar gumaka kala daban-daban suna bautar gumaka da ake sassaka suna bautar gumaka wanda su ajram wato rana da wata da tauraro duk sunansu gumaka suna bautan waɗannan abubuwa da ya zo babu wani abu na bauta guda ɗaya nasu da ya bari sai da ya nuna cewa ba abin bauta ba ne ga waɗannan ayoyin da suke nuna mana cewa tauraro ba abin bauta ba ne rana ba abin bauta ba ne farin wata ba abin bauta ba ne ya tabbata a cikin hadisi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wata rana sun yi tafiya an yi ruwan sama hadisin zaid bin khalid al-juhani ya ce sai manzan Allah ya ce bayan an yi sallan asubahi ya ce kun san abin da ubangiji ya faɗa suka ce ba mu sani ba Allah da manzansa su suka sani manzan Allah ya ce ubangiji ya ce cikin bayina an san wasu mutane sun kafirce a Allah sun yi imani da tauraro wasu kuma sun yi imani da tauraro sun kafirce sun yi imani da Allah sun kafirce ma tauraro duk mutumin da ya ce tauraro kaza da kaza ita ta ba mu ruwan sama ya kafirce mu Allah ya imani da tauraro duk wanda ya ce an mana ruwan sama da yardar Allah da falalarsa da rahamarsa to wannan ya yi imani da Allah ya kafirce mu tauraro tauraro babu abin da yake farin wata babu abin da yake rana babu abin da take ubangiji subhanahu wataala ya sanya waɗannan dukansu su zama dalili da za mu fahimci wane ne Allah subhanahu wa ta'ala su ɗin alama ce da ke nuna mana akwai Allah su mu kalle su mu ga yadda Allah ya yi su ya tsara su suke tafiya a kan tsari sai mu ƙara imani da Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne dalilinsu ubangiji ya ce wa min ayatihin lairu wannan haru wa shamsu wal kamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن in kuntum iyyahu ta'budun yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki al-lail wan nahar dare da rana wash-shamsu wal qamar da rana da wata la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yi sujada a rana balle ku yi sujada a farin wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah guda daya wanda ya halicci rana da wata ya halicci dare da rana da yini in kuntum iyyahu ta'budun idan da gaske bautar Allah kuke so ku yi to ku bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai waɗannan alamomi ne da ke nuna mana akwai Allah da ke nuna mana a bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai su din ba abin bauta bane annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yayi fatali da waɗannan abubuwan bauta saboda me suna bacewa suna bacewa kamar yadda ya yi fatali da gumakan da aka sassaka ta hanyar ba sa iya amfanar da kansu ba sa iya cutar da kansu ba sa iya wato ba sa iya tura cuta a kansu kuma ba sa iya amfanar da kansu ya zo ya sassara su ga baki ɗaya ya yi gutsu-gutsu da su da aka zo aka tambaya sai ce kabiruhum haza fas'aluhum fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun babban su dinnan shi ya aikata wannan aika aika kuma ku tambaya in suna magana za su ba ku amsa suka ce to ya zamu yi mu tambaye abin da baya magana sai ce a fata'buduna ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilu yanzu za ku bauta mu abinda ba zai amfane ku ba ko kadan ba zai cutar da ku ba Allah wadaranku ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah da ku da su din gaba daya Allah wadaran ku afala ta'qilun ba za ku kasance masu wannan hankali ba ya kamata ku zama masu tunani cewa wannan abin ba shi ba shine za a bauta masa ba duka ya bata bautar waɗannan abubuwa da waɗannan ayoyi ayoyi ne na alkur'ani ga sunan muna karanta su me suke nuna mana ba abin bauta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki mun gane ko ba wani abin bauta sai Allah Allah ɗaya ne a zo a ce wannan abin shi ma Allah ne wannan abin Allah ne wannan kafirci ne wanda alkur'ani gashi ya faɗa mana shirka ce ƙarara alkur'ani ya faɗa mana mun gane ko wanda a yanzu ana zuwa ana lalata imanin musulmai ana mai da musulmai suna dawa arna ana ce musu komai Allah ne haka ne ko ana nuna musu komai ma Allah ne to gashi nan alkur'ani ayoyin alkur'ani suna nuna mana me wanda suka ce rana Allah ne sun yi shirka wanda suka ce farin wata Allah ne sun yi shirka wanda suka ce tauraro Allah ne sun yi shirka wanda suka ce gumaka Allah ne sun yi shirka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce baya son su baya son su a matsayin me baya son su a matsayin abin bauta mun gane ku ya ce inni bari'un mimma tushrikum na yi baran-baran ba ni ba abin da kuke bautawa mun gane ko ya ce ba ni ba su a wajen bauta ba zan bauta musu ba ba su kai a bauta musu ba in ji wa in ji annabi ibrahim alaihi salatu wassalam inni wajahatu wajahiyya lillahi ya ce eh lillazi fatara samawati na fiskantar da fiskata ga wanda ya halitti sama da ƙasa wanda ya yi sammai ya yi ƙasa to shi zan bauta masa hanifan ma'ana hanif shine alma'il ila alhaq zuwa ga eh, zuwa ga gaskiya min albatil ila alhaq wanda ya bar barna ya dawo ya rungumi gaskiya shi ake kira hanif annabi ibrahim alaihi salatu wassalam addininsa addini ne hanifiya wanda ake barin barna ake dawa kan gaskiya ake barin ƙarya ake dawa kan daidai ake barin bata ake dawa kan shirya wannan shine addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to annabi ibrahim ya ce ba ruwana da rana ba ruwana da farin wata ba ruwana da tauraro ba ruwana da duk wani abu da ake bautawa kuma bayan allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah shi kadai zan bauta masa wannan shine addini na gaskiya wama ana minal mushriki eh ni bana cikin mushrikai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tunda Allah ya halice shi bai taba shirka da Allah ba ubangiji yace a walaqad atana ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimi mun bai mu annabi ibrahim shiryarsa tunda can wato tun farko annabi ibrahim ya shiryu ya fahimci wane ne allah ya fahimci allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abin bauta kuma dama mu muna sane da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi ibrahim ya kafa musu waɗannan hujjoji da ke nuna abin bautarsu ba abin bauta ba ne sai kuma suka fara jayayya da shi allah ya ce wa hajjahu ƙaunuhu وحاده قومه قال أتحاجني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي, وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا نعم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وحاجه قومه sai jama'arsa al'ummarsa suka yi jayayya da shi suka yi musu da shi ya faɗa musu gaskiya amma suka ƙi ɗaukan gaskiya suna so su tabbatar masa cewa waɗannan abubuwan su ma abin bauta ne ƙala sai ce a tuhajjuni fillahi za ku na jayayya da ni game da waye ubangiji abin bauta wa kada hadan bayan ubangiji ya shiryar da ni ya nuna min gaskiya na fahimce ta na yarda Allah shi kaɗai ne abin bauta to babu yadda za a yi ku yi galaba a kaina tunda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da ni mun gane ku wala akhafu ma tushriku na bihi ba zan ji tsoron abin da kuke shirka da shi ba sautari mushirkai sukan yi ƙoƙarin su tsoratar da kai abin da suke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum mutane suna bautan makera sai ka ji ana mai ana ƙoƙarin tsoratar da kai da makera a ce makera za ta kama ka ko za ta ci ka idan ana bautan wani dodo sai ka ji ana mai ana ƙoƙarin tsoratar da kai wannan doda idan akwai wani mai tsafi boka a anguwa sai a ce in ka saba masa malam wana fa ko wane wane fa sai ka ji ana tsoratar da kai wanda yake ya sha tauhidi ya fahimci sunna duk iskancin boka ba zai tsorace shi ba mun gane ko ba zai ji tsoronsa ba ba zai ji shayinsa ba saboda babu abin da zai iya yi to irin wannan tsoratarwa aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam aka tsoratar da shi da gumaka sai ya ce wala akhafu ma tushriku na bihi abinda kuke shirka da shi dinnan ba zan taɓa jin tsoronsa ba illa an ya sha a rabbi shai'a sai dai abin da Allah ya so shi ne zan iya yi amma idan Allah bai so abu ba babu yadda za a yi ne abu wannan kamar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya mai da mashi'a ga komai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya nemi taimakon Allah da agajin Allah subhanahu wa ta'ala ta me ta hanyar istisna'i ba wai yana nufin ubangiji zai batar da shi bane mun gane ko ba yana nufin haka bane a'a yana neman agajin Allah subhanahu wataala cewa ba zai taba jin tsoron gumakansu da suke bautawa ba wa kai wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na iliminsa ya mamaye komai da komai ya yalwaci komai da komai babu abin da Allah maɗaukakin sarki bai sani ba afala ta tazakkaru ya ku jama'ata ba za ku kasance masu tunani ba ya kamata ku zama masu tunani yanzu sun tsoratar da shi gumaka sai ya ce ba zai ji tsoron gumakan ba sai ya dawo ya sake musu wata tambaya sai ya ce wa kaifa akhaku ma ashraktu haba abin mamaki yaya zan ji tsoron abin da kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wala ta na ku ba ku ji tsoron annakum asharaktum billahi kuna shirka da Allah ba ku ya kamata ku ji tsoro da kuka shirka da Allah maɗaukakin sarki ba ni da na saba ma gumaka ya kamata in ji tsoro ba saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki shine mai komai komai a hannunsa yake yau idan kai shirka da Allah Allah madaukakin sarki zai gama da kai kun san da wannan to ku da kuka saba ma Allah kuka yi shirka da shi ba ku ji tsoro ba ni za ku tsoratar da ni gumakan ku wani tsoro zan ji duk mai imani bai kamata ya ji tsoron wani abu kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba mun fahimci wannan ko bai kamata ya ji tsoron kowa ba sai wa sai Allah madaukakin sarki al-khawf anan shine khawf na ibada akwai khauf na ɗabi'a wanda ka ga wani abu mai cutarwa sai ka yi mai sai ka ji tsoron kar ya cutar da kai to wannan ba shi ake nufi ba tsoro na ibada suna tsoron su taɓa gunki saboda gunkin zai iya cutar da su kamar yadda idan akwai wani matsafi ko boka kana tsoron ka fito a anguwarku ka ce kai ka yadda da Allah ko ka fito kai wa'azi ko ka faɗi gaskiya ko kai riko da gaskiya sai ka ji kana tsoron wancan mutumi saboda shi boka ne ko shi matsafi ne to wannan ya zama ibada kenan kamar ka bauta masa ne mun fahimci wannan ko annabi ibrahim ya ce ba ku ji tsoron allah ba da kuka yi shirka da shi wanda idan ya ga dama zai iya aiko muku da azaba ta sama da ku ko ta ƙasa da ku ko ta wani ɓangare da ba ku sani ba duk allah mai iko ne akan wannan malam yana zilbihi alaikum sulfana kun yi shirka da Allah da ba wani dalili da Allah ya aiko muku na ku bauta wa wani kuma bayansa ba ku da wani dalili sauƙaƙe daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa a yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala babu mun gane ku ba wani dalili daga Allah daga cikin alƙur'ani ko sunnar manzan Allah da ke nuna akwai wani abin bauta koma bayan Allah maɗaukakin sarki ko kuma alloli abin bauta sun kasu kashi-kashi babu wannan dalilin mun gane ko don haka ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki fa'ayyul fariƙai ne a haƙo bil amni da ni da ku wani ɓangare ne wani ɓangare ne cikin ɓangarori guda biyu suka fi cancanta a ce sun samu nutsuwa mai shirka ne ya kamata ya zama yana jin tsoro ko mai tauhidi shi ya kamata ya zama yana jin tsoro eh wa ya kamata ya zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali tsakanin mai tauhidi da mai shirka wanda yake tauhidi ya san abin da yake bautawa Allah yake bautawa kaga shine ya kamata ya zama yana cikin nutsuwa in kuntum ta'lamu in kuna da sani ku faɗa min ku bani amsa mun gane ku Allah madaukakin sarki ya bada amsa yace allazina amanu wanda suka yi imani su suka fi cancanta su zauna cikin nutsuwa cikin amana cikin tsaro walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su haɗa imaninsu da zalunci ba ana nufin shirka ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke da samun nutsuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu wannan aya tana nuna mana cewa duk wanda ya imani da Allah maɗaukakin sarki imani mai kyau bai haɗa aikinsa da shirka ba to zai samu nutsuwa a duniya zai samu nutsuwa a lahira bai kamata ka tada hankalinka ba in dai ka yadda da Allah ka yi imani da Allah ka samu nutsuwa koyaushe a cikin zuciyarka ba wani abu da zai same ka sai alkhairi mun fahimci wannan ko wanda kuma ya ƙi yin imani da Allah to shi ne ya kamata kullum ya zama yana zama cikin ɗarɗar domin akwai abin da zai iya samunsa saboda ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito hadisi a cikin bukhari da muslim da wannan aya ta sauka sahabban manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su hankalinsu ya tashi eh sahabban manzan Allah radiyallahu ta'ala anhum hankalinsu ya tashi suka zo gurin manzan Allah suka ce ayyun minna lam yalbas imanahu bi zulmin waye a cikin mu bai hada imaninsa da zalunci ba kowa yana cuta haka ne ku akwai lokacin da zaka ga ka dan cuci mutum baka sani ba sai daga baya sai kaga ka cuci mutum sai dai cutar kala-kala ne wata tana fitowa fili wata ba ta fitowa fili idan kuka yi kasuwanci da mutum kana iya cutarsa baka sani ba idan ka yi awu a mutum ka auna masa abu keke da keke ka, ka ba shi kayan kudinsa ko baka ba shi ba ana iya samun zalunci mun gane ko suka ce zai wahala a san wani mutumi da bai cuci wani ba bai cuci wani ba ana iya samu kun yi aiki kun yi wannan yarjejeniya da mutum zai maka kwadago a wajen biyansa kana iya cutarsa ko da baka rike kudin ba watakil baka bashi kudin da wuri ba ka cuce shi mun gane ko ko kai da ka zo masa aikin kun yi za ka masa aiki kaza dinnan a naira kaza ba dole ka masa aikin keke da keke kamar yadda ya dace ba ana iya samun dan cuwa-cuwa a ciki ko kuskure ko wani abu sahabban manzo Allah suka ce to in fa haka ne to fa ba wanda zai tsira tunda an ce masu samun nutsuwa da tsira da aminci a duniya da lahira su ne allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin sun yi imani ba su haɗa aikinsu da zalunci ba sai suka fahimci zalunci a matsayin zaluncinsa mun gane ko manzon Allah ce a'a ba haka ake nufi ba zalunci ba zalunci na ka cuci mutum ake magana ba wannan ba kowa zai tsira daga irin wannan zaluncin ba mun gane ko ba kowa zai tsira daga irin wannan zaluncin ba ana nufin shirka da Allah madaukakin sarki wannan aya tana nuna mana kenan duk wanda yayi imani da Allah ya mutu bai yi shirka ba kwata kwata ko kuma ya mutu bayan yayi shirkan amma ya tuba bai mutu da zunubin shirka a kansa ba to wannan mutumin ya tsira mun fahimci wannan ko ka mutu babu zunubi babu laifin shirka a kanka kana da imani babu laifin shirka a kanka to ka tsira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga aikata shirka ulaika lahumul amnu wannan sune suke da samun nutsuwa da aminci da amana wa hum muhtadun kuma sune shiryayyu ubangiji subhanahu wataala ce wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه مم.
نرفع درجات من نشاء نعم إن ربك حكيم عليم ubangiji ya ce wa tilka hujjatuna wannan su ne hujjojinmu atainaha ibrahim muka bai mu annabi ibrahim muka sanar da shi muka taimake shi ala qaumihi ya kafa su akan al'ummarsa akan mutanensa ya zo mana da hujjoji ya zo musu da hujjoji daban-daban daban-daban wanda suke nuna Allah shi kadai za a bauta masa mai imani shi zai tsira Allah ce narfa'u darajatin man nasha'u muna ɗaukaka darajar wanda muka ga dama muna ɗaukaka wanda muka ga dama zuwa ga daraja narfa'u darajatin man nasha'u muna ɗaukaka wadda muka ga dama zuwa ga daraja inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma shi masani ne wannan aya narfa'u darajatin man nasha malamai da dama sun karanta darajatin bitanwin ai wannan tanwini da aka yi ana nufin mansub ala annahu maf'ulun bihi mun gane ko narfa'u darajati narfa'u fi'ili ne mudari'i wa fa'iluhu damirun mustatirun takadiruhu ba nahnu mun gane ko darajatin maf'ulin bihi mansubun bil kasra li'annahu jam'un muannas salim man nasha'u ya zama me eh narfa'u man nasha'u ila darajatin kai muna ɗaukaka wanda muka ga dama man nasha'u shine maf'ulin bihi ila darajatin zuwa ga daraja sai aka gabatar da darajatin a akan shi maf'ulun bihi wallahu ta'ala alam duk wanda muka ga dama muna ɗaukaka shi zuwa ga wata daraja matsayi wanda yake mai ƙoruruwa mun gane ko wannan kenan na biyu a muna ɗaukaka darajar wadda muka ga dama akwai malamin da suka karanta shi ba tare da tanwini ba narfa'u darajati man nasha'u ya zama darajat mudafu man nasha'u mudafu ilayhi mun fahimci wannan ko muna ɗaukaka darajar wadda muka ga dama duk ɗaya ne idan aka ɗaukaka darajar ka kaman an ɗaukaka ka ne in aka ɗaukaka ka zuwa ga matsayi kai in ne dai aka kai ka zuwa ga wannan darajar ko ka je ka san matsayin ko matsayin ya zo ya same ka mun gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi lada tun anan gidan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana cikin bayin Allah na kwarai dama a lahira mutane kala hudu ne zababbu daga annabawa sai wa siddiqai sai shahidai sai wa as-salihin to sai aka ce yana tare da su ran tashin alkiyama dama kuma yana cikin annabawa shi a inna rabbaka hakimun lalle ubangijinka mai hikima ne yakan zabi wanda ya ga dama ya bashi annabta alim shi masani ne ya san wanda ya dace da annabta akwai lokaci na karfe na minti goma to za mu karasa zuwa karshen shafi muje
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا na'am ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم na'am واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Na'am, Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wa habana lahu ishaqa wa yaquba muka ba da kyauta a annabi Ibrahim, kyauta ta annabi ishaqa da kuma annabi yaqub. Annabi ishaq ɗa ne ga annabi Ibrahim na cikinsa, ya eh, shi ne ɗansa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa, ‘ya'yansa guda biyu, akwai annabi Ismail, akwai annabi wa, akwai ishaq. Sannan muka ba shi kyautar annabi yaqub. annabi yaqub da ne ga annabi ishaq jika ne ga annabi wa ga annabi ibrahim dan haka dan dan kama dan ka ne mun fahimci wannan ko yawa Allah ya bashi kyautar annabi annabin shi ma ya haifi annabi kun ga wannan falala ce gawa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya kauracewa al'ummarsa da mutanansa yayi riko da tauhidi sai Allah ya mai da shi al'ummar shi kadai bari ku ji annabawan da suke karkashin sa kullan hadaina waɗannan dukansu mun shiryar da su mun shiryar da annabi ishaq mun shiryar da annabi yaqub wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu shi ma kafin zuwan annabi ibrahim mun shiryar da shi annabi nuhu ya riga annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin zuriyar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun fahimci wannan ko shi ma kenan kaman wata kyauta ce aka yi ma annabi ibrahim saboda babansa ko shi tsatsan annabi ne mun gane ko ta samansa akwai annabi ta ƙasansa akwai annabawa wannan wata daraja ce da daraja ce da ya samu wa min zurriyatihi a zuriyarsa wa ake nufi wasu suka ce ana nufin shi annabi nuhu din mun gane ko wasu suka ce a'a ba annabi nuhu ake nufi ba ana nufin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dawuda annabi dawud yana cikin zuriyarsa annabi dawud yana cikin zuriyar annabi ibrahim yana cikin zuriyar annabi nuhu saboda bayan dufana an halakar da kowa da kowa waɗanda suka saura gaba ɗayansu tsatsan annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam mun gane ko su ne kawai suka saura don haka zai iya ɗaukan kowanne wa Sulaiman da annabi Sulaiman ɗan gidan annabi Dawud wa Ayyub da annabi Ayyuba wa Yusufa da annabi Yusuf annabi Yusuf yana cikin tsatsan annabi Ibrahim na kusa-kusa ko annabi Yusuf ɗan gidan annabi wa Yaqub Yaqub ɗan gidan wa ɗan gidan annabi Ishaq Ishaq ɗan gidan annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa annabi Musa yana cikin zuriyar wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam duka wannan suna karkashin annabi ishaq mun gane ko annabi yaqub shine ake kiransa isra'il isra'il wa harun da annabi haruna duk wannan suna karkashin wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa kadhalika najzil muhsini kamar haka ne duk wanda ya kyautata muke masa sakamako mai kyau me ake nufi da ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa a wajen bautar Allah ya kasance ka yi bautar Allah duk abin da aka ɗaura ma ka yi shi yadda ya dace idan ka yi to kai kuma Allah zai sakanta maka mun gane wannan ko sannan daga cikin ihsan akwai ihsan ilal khalqi kyautata ma bayin Allah ka zama ka kyautata ma bayin Allah to Allah sai ya maka sakamako mai kyau wajen kokarin kyautata ibada da alaka tsakaninka da Allah Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa duk wanda ya kyautata ibada tsakaninsa da ubangiji Allah zai arzuta shi Allah ya ce min wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin a ubangiji subhanahu wataala yace a kai ka zama mai tsaye da sallah kai umarci iyalanka da tsaye da sallah ka yi haƙuri da yin sallah ba za mu tambaye ka komai ba mu za mu na arzuta ka Allah ya yi alkawari ga wanda ya kyautata sallah ya tsaye da ita zai arzuta shi mun gane ko kai ka tsaye da sallah arziki kuma Allah ya maka alkawari zai arzuta ka mun fahimci wannan to duk sanda mutum ya kyautata ya bi Allah madaukakin sarki Allah zai bashi kyauta kyautan nan irin wanda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama in ya ga dama sai ya ɗauka kaka in ya ga dama ya baka zuriya ya baka ‘ya'ya in ya ga dama ya baka ilimi ko ya baka wani abu sakamakon kyautatawa da kai tsakaninka da shi wa zakariya haka annabi zakariya da yahaya duk suna cikin zuriyar annabi ibrahim annabi yahaya ɗane gawa annabi zakariya wa, wa, wa isa da annabi isa annabi Yahaya da annabi Isa ƴaƴan umomi ne mun gane ko ibna khala ƴaƴan umomi ne mahaifiyar annabi Isa wace ce Maryamu waye mahaifiyar annabi Yahaya matar annabi Zakariya akwai kuma alaka da mako tsakanin annabi Zakariya da wa da Maryam waye reni Maryama annabi Zakariya mun gane ko to ƴaƴan umomi ne su sannan suna zuriyar annabi Ibrahim kun ga wannan duk kyauta ce ta Allah wa Ilyas da annabi Ilyas kullum minas salihin duk waɗannan suna cikin bayin Allah na gari duk waɗannan annabawa da muka faɗa muku bayin Allah ne na gari wa Isma'il da annabi Isma'il ɗa ne ga annabi Ibrahim na cikinsa mun gane ko dama ‘ya'yansa biyu ne da aka ambaci annabi Ishaq sai nan aka zo aka ambaci annabi Ismail alaihi salatu wassalam annabi Ismail a cikin wanda alkur'ani ya bamu labari sun zama annabawa a tsatsansa annabi ne guda daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'alla an san wasu annabawa a tsatsansa amma alkur'ani bai bamu labarin su ba sauran annabawan da aka samu sun zo ta tsatsan annabi Ishaq annabi Yaqub mun gane ko tanan suka biyo suka taho waliyasa da aliyasa'u shi ma annabi ne wa yunusa da annabi yunus wa lutan da annabi lut annabi lut ba ɗa ne ga annabi ibrahim ba amma ɗan baffansa ne ko shi annabi ibrahim kamar baffa ne kai ga annabi lutu alaihi salatu wassalam yana matsayin baffa ne ɗan uwansa ne na jini don haka ɗan uwanka na jini ya bi aƙidarka wanda kai ka zo da wannan addini da wannan aƙida kuma ku yi tarayya da shi shi ma kyauta ce daga Allah maɗaukakin sarki to Allah ya ba shi wannan kyauta duka wa kullan dukka waɗannan da ka gansu faddalla alal alamin mun fifita su akan mutanen duniya wannan yake nuna mana babu wanda ya fi kowa girma fiye da annabawa mun gane wannan ko daraja mafi kololuwa shine daraja ta annabta ko ta manzanci Allah ya mai da mutum manzo ko ya mai da shi annabi to wannan ita ce daraja mafi girma Allah ce duk ɗinsu gaba ɗaya mun fifita su akan sauran mutanen duniya wa min aba'ihim da iyayensu cikin waɗannan annabawa zaka samu akwai wanda uba ne shi annabi ne kuma ɗansa annabi ne mun gane ko wa zuriyatihim da zuriyarsu wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wa ikhwanihim da ƴan uwansu ƴan uwantaka wannan babansu ɗaya da wancan wannan babansu ɗaya da wannan wannan ɗabban ɗan baffan wannan ne wannan ɗan uman wannan ne dukkan su gabaki ɗaya wajtabainahum mun zabe su wa hadainahum ila siratin mustaqim muka shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya tattara waɗannan mutane masu girma masu daraja a daga ƙarƙashin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zaɓe su ya ba su annabta muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da zuriyarmu Allah ya inganta zuriyarmu mu ma Allah ya zaɓe mu ya zaɓi zuriyarmu ya ɗaura mu akan tafarki na ƙwarai na'am ubangiji ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده نعم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مهم.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين نعم وبن- أولئك الذين هدى الله مهم.
فبهداه مقتدئ قل لا أسألكم عليه أجرا مهم.
إن هو إلا ذكر إن هو للعالمين إلا ذكرى إن هو إلا ذكرى للعالمين Na'am, Ubangiji ya ce, Zalika hudallahi, kaga wannan shirya ce kawai ta Allah, ya hadi bihi man ya sha'u min ibadihi, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama cikin bayinsa, Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu, ka sanya mu cikin bayinka shiryayyun waɗanda ka zaɓa. Allah ya ce, walau ashraku, mu ƙaddara a ce waɗannan mutane da muka ambata za su yi shirka, la habitu anhum ma kanu ya'malu, da aikinsu ya rushe gaba ɗaya. kun ga fa annabawa ne manzanni ne har da annabi ibrahim fa mutumin da akan bautar gunki aka jefa shi a wuta ya ce ba zai bauta ma gunki ba aka ce sai dai mu jefa ka a wuta ya ce sai dai ku jefa ni a wuta kuma da ki an fi ƙarfinsa aka ɗauke shi aka wurga shi wuta Allah ya fitar da shi amma da zai shirka sau ɗaya ya kafirce da ya kafirce mun gane ko da duk wancan gwagwarmayan da yi wallahi da ta rushe gabaki daya haka Allah ya faɗa yace la habitu anhum ma kanu ya'malu da abin da suka aikata da ya ɓaci gabaki daya ka duba kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda yayi gwagwarmaya da uban arna na duniya wanda yazo yace shi ma Allah ne yace ana rabbukumul a'la fir'auna kenan yazo yace shi ma Allah ne amma annabi Musa bai ji tsoron sa ba ya zo ya masa wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah Allah ɗaya ne kai ba Allah ba ne har aka shirya za a kashe shi ya gudu ya sake dawa ya sake wa'azi mun gane ko fir'aun ya ce ka manta ka mana laifi ka gudu yanzu ka dawo ya ce Allah ne ya aiko ni to amma Allah ya ce da annabi Musa zai yi shirka da ayyukansa duk sun rushe duk ladan da ya samu a baya da babu wannan yake nuna mana shirka tana bata aiki idan mutum ya shirka da Allah aikinsa gaba ɗaya ya rushe sai dai ya dawo ya tuba in ya tuba in Allah ya ga dama ya da masa da ladan aikinsa na baya ko kuma ya zama kawai sai dai ya sake gina wani sabon aiki mun gane ko Allah ya datar da mu don haka ya ku jama'a mu ji tsoron shirka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shine shugaban masu tauhidi duk duniya yace me walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka an yi maka wahayi an yi wahayi a waɗanda suka zo kafin ka wannan shine wahayin da aka faɗa din kenan la in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya faɗa musu wannan magana din ko annaba wannan in kuka yi shirka sai an bata muku aikin ku to kai ma an maka wahayi in kai shirka aikin ka gaba ɗaya zai lalace aikin ka zai lalace aikin ka zai baci wala takunanna minal khasirin kuma zaka zama masu cikin masu asara Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ikan lazina ate na humul kitaba waɗannan mutane da muka ambata su ne mutanen da muka ba su littafi wal hukuma muka ba su hukunci suna hukunci da gaskiya wal nubuwa muka ba su annabta kaga duk Allah ya girmama su ya ɗaukaka su sai Allah ce fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan suka kafirce mutanen maka suka kafirce ko kuma su waɗanda muka ambata in suka kafirce faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin mun tanadi waɗansu mutane wanda ba za su kafirce mu Allah madaukakin sarki ba mun gane ko wannan magana fa in yakfur biha ula'i wasu malamai suka ce ana magana har yanzu akan annabawan muƙaddara idan annabawan nan suka kafirce manzancin da muka ba su to akwai waɗansu da za su zo su karɓi manzancin da annabta ɗin ba za su kafirce ba wasu ka ce ana nufin haƙula'i mutanen maka mutanen zamanin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan suka kafirce da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kira da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yayi na tauhidi in suka kafirce to akwai waɗansu mutane da ba za su kafirce ba mun gane ko kamar yadda Allah ya ce man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum duk wanda ya sako sako da addinin sa ya kafirce yayi ridda to Allah zai zo da wasu mutane Allah yana son su su ma suna son Allah mun fahimci wannan ko a ubangiji yace ulaika alladhina hada Allah Allah yana mana magana a kaddara a ce za su yi shirka to sai Allah ya tabbatar ba za fa su shirka ɗin ba Allah ya ce ula'ika waɗannan da muka ambata su ne allazina hadallahu wanda Allah ya shiryar da su wato annaba wanda muka ambata ɗin nan su Allah ya shiryar da su fa bi hudahu muqtadi ya ku al'ummar annabi Muhammad ku bi irin shiryar da suka bi ku yi koyi da waɗannan annabawa ku yi koyi da waɗannan annabawa a wannan aya malamai suka ce kenan duk abin da aka shar'anta ba annabawa kafin zuwan annabi Muhammadu shari'a ne a gare mu idan aka ce wannan abin shari'a ne ta annabawa da suka zo suka shuɗe to shari'a ce ga al'ummar annabi Muhammad sai dai in an samu wani abu da ya goge wannan aka kawo mana sabuwar shari'a mun gane ko amma in ba a samu wani dalili a cikin shari'ar annabi Muhammadu ba to yanzu ana ba mu labarin annabawan ne kuma ana ce mana ita ce shari'a mu bita mun fahimci wannan ko mujahid ya ruwaito hadisi ya tambayi sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma game da yin sujada idan ana karatu a suratu sad yanda Allah madaukakin sarki yace wa banna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba annabi dawud sai ya tabbatar cewa mun jarrabe shi sai ya faɗi ya yi ruku'u ko ya yi sujada ya kuma tuba ga Allah maɗaukakin sarki to za ka yi sujada a nan gurin ko ba za ka yi sujada ba abdullahi bin abbas ya ce na tambayi manzan Allah ni ma game da irin wannan gurin sujada a wannan gurin sai manzan Allah ya ce kana mimman umira nabiyukum an yaktadi bihi yana cikin wanda aka umarci annabawanku annabinku ya koyi da shi da Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra ku yi koyi da su sai ya karanta yace wa dauda wa sulaimana mun gane ko wa min zurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba ila qawlihi fa bi hudahu muqtadi ya karanta wannan aya yace annabi dauda ne yayi wannan sujada din kuma an umarci manzon ku ya koyi da annabi dauda dan haka kuma sai ku yi mun gane ko kuma sai ku yi me kuma sai ku koyi da annabi Dawud alaihi salatu wassalam idan ka dauki aikin haji gaba daya da wa muke koyi da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shari'a ce ta annabi Ibrahim ayyuka ne da annabi Ibrahim yayi yanzu muke zo muke aikata su don haka abinda annabawa suka aikata shari'a ce a gare mu sai dai idan wani abu ya zo ya ce ba ita bace shari'a a kakar anas bin malik ko kuma babar anas bin malik ta karya haƙorin wata a lokacin manzan Allah sai aka zo da ita gurin manzan Allah aka ce gashi nan ta karya haƙorin wata manzan Allah ya ce kitabullahi alqisas za mu bi littafin Allah kisasi za a yi ya ce ita ma za a cire haƙorinta kawun anas bin malik ya zo ya ce na rantse da Allah ba za a cire mata haƙori ba mun za Allah ya ce littafin Allah kisasi za a yi ya maimaita ya ce wallahi ba za a cire mata haƙori ba manzon Allah can sai mutanenta suka zo suka ce sun yafe a ba da diya manzan Allah ce a cikin bayin Allah akwai mutumin da in ya rantse sai Allah ya kubutar da shi daga ciki akwai wannan mutum ya rantse ya ce ba za a yi kisasi ba kuma gashi Allah ya kubutar da ita ba wai yana jayayya da manzan Allah bane kawai ya faɗa ne kawai ya faɗa ne shi mun gane ko kuma sai Allah ya kubutar da shi a malamai suka ce muhalli shahid anan manzan Allah ce kitabullahi kisas a littafin Allah an ambaci musulmai su yi kisasi ba ambata ba Su waye aka ce su kisasi dan bani isra'ila wa katabana alaihim fiha fi taurati annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni kun ga labari aka bamu na annabawan baya amma sai manzon Allah ya ce da shi za yi amfani wannan yake nuna mana shari'ar su shari'a ce a gare mu mun fahimci wannan ko shari'ar su shari'a ce a gare mu idan suka aikata abu to mu ma za mu aikata sai dai in shari'ar mu ta ce ba wannan din za a yi ba to sai anan kuma sai mu bar shi wallahu ta'ala alam qul la as'alukum alayhi ajran kace musu bazan tambaye ku lada game da karantar da alqur'ani ba zan karantar da ku alqur'ani na muku wa'azi na fassara muku tsakani da Allah madaukakin sarki ba dan neman abin duniya ba in hiya in huwa illa zikra lil alamin shi alqur'ani ba komai bane face tunatarwa ga masu jin tsoron ga mutanen duniya Allah ya saukar da alkur'ani domin ya zama tunatarwa domin ya zama ɗaukaka domin ya zama daraja ga mutanen duniya muna roƙon alasa mu amfana da tunatarwa ta alkur'ani mai girma Allah ya ɗaukaka mu da ɗaukakar alkur'ani mai girma a za mu dakata a nan insha Allah ta'ala a karatunmu na gobe za mu fara shi da wuri ƙarfe hudu da rabi insha Allah za mu fara za kuma mu tashi da wuri eh eh iya na gobe eh shine iya na gobe in Allah ya da za mu yi shi da wuri za mu tashi da wuri da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh